Wabat assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau asabar talatin daidai ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1443 hijiriya wanda ya dace da shida ga watan 11 shekara ta 2021 miladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatunmu na sahil bukhari wanda yau insha Allah za mu tashi sabuwar sura a kitabun tafsir suratu yusuf suratu yusuf haka ne? akwai hadisi ban ji ba وكذلك أخذ ربك تو أشيتو نقار قبكين تو هكني ضم تاشي باب قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد ما ليتي الرفد المرفود العون المعين رفدته أعنته تركنوا تميلوا ولولا كان فهلا كان سي أترفوا أنا نفهم أهلكوا وقال ابن عباس زفير وشهيق صوت شديد وصوت ضعيف babin da ke magana akan faɗin Allah tabaraka wa ta'ala kamar haka ne ubangijinka yake damka shine akhdhu rabbika kamu da Allah yake yi wa bayi kamu da Allah yake wa alƙarya yake yi wa al'umma idan ya kama duk al'ummar da ya kama ta ta zalunci kanta to lalle kamun ubangiji mai raɗaɗi ne kuma mai tsanani ne inna akhzahu alimun shadid alimun shadid kalmar arrifdu almarfud da ya zo a cikin wato suratu hud abu ubaida ya ce ana nufin al'aunu al-mu'in al-rifdul marfut ana nufin wato kamar taimako agaji al-marfut ana nufin mu'inu al-mu'inu wanda yake mai taimakawa duk da wasu sun faɗi wasu maganganun ba ba wannan ba sai ya ce rafattuhu a larabci ana nufin a'antuhu rafattuhu kamar ka ce na taimaka masa wala tarkanu ilal ladina zalamu kalmar tarkanu tarkanu ana nufin la tamilu karkata kenan ai wato kada ku karkata zuwa ga azzalimai koyaya koyaya kar mutum musulmi ya karkata zuwa ga azzalimi mai yin zalunci ko da kaɗan ne ko kuma mai yawa saboda karkata zuwa ga azzalimi yarda ne da zaluncinsa amincewa ne da cutarsa la tarkanu ila allazina zalamu la tardu a'malahum kar ku yadda da aikin azzalimai wa man ista'ana bi zalimin duk wanda ya nemi taimako da azzalimi fakad kana ko faka annahu qad radiya bi fi'lihi kamar ya yadda ne da aikin zaluncinsa so a karkata da neman taimako da haɗa kai da dukkan mutumin da yake azalimi zalunci ne shi yasa aka yi masa alwa'adu shadid mummunan alkawari mai tsanani kada mutum ya ce shi baya yin zalunci amma dai yana tare da azalimai tunda baka yin zalunci to karka alaka da azalimi karka goyi bayan duk mai yin zalunci kada kuma a haɗa baki da kai a zalunci wani kwata-kwata damun an ce a zulmu ana nufin wato kaucewa daga hanya ta gaskiya da kuma kishiyar wato adalci wala tarkanu ilal ladina zalamu a wata ayar Allah ce wala tarkanu ilal ladina zalamu fatamassakum an-nar in kuka karkata zuwa ga azzalumai to sai wuta sai ta sai ta kama ku yanzu misalin da ga wani shi a karan kansa ba shine ke zaluncin ba amma yaron azalimi ne su ake turawa su je su yi zalunci in za a yi wani cuta to shi shine dan aiki da shi za a hada baki aje a cuci wani shine wakilin azzalimi amma asali fikira din tunanin na yin zalincin ba nasa bane shi kawai tura shi ake yaje yayi kuma a biya shi ko a haɗa kai da shi a je a yi zalincin a sallame shi ko kuma mutum ya je nemi taimakon azzalimi ya taimaka masa izalinci wani ko ya shiga hakkin wani Allah ya sauke sai ce faɗin Allah ta'ala falaula kana kalmar falaula kana ita na nufin fahalla kana yawwa fahalla kana ina ma da kenan sai utrifu kalmar utrifu yana nufin uhliku halakarwa atrafa ahlaka sai ibn abbas ya ce inda allah ya faɗa cikin surar hud zafirun wa shahi yan wuta suna da wani sauti da ake ce da shi zafirun wa shahi zafiru sauti ne wato shadid sauti mai ƙara sauti mai tsanani sauti mai girma shine zafir as-sautu ash-shadidu lahum fiha zafirun sai kuma wa shahiqun zafirun wa shahiq to me shahiq as-sautu ad-da'if sauti mai rauni wani lokacin zaka ji yan wuta Allah kare mu ya rabu Allah ka tsare mu ya rabu Allah ka kiyaye mu ya Allah idan ɗan wuta ko ƴan wuta suka sha azaba ta wutan Allah ya ce za ka ji suna zafir suna ƙara ƙaran da sai sun dami ƴan uwansu ƴan wutan idan suka yi ƙara mai ƙarfi wa shahid sai kuma su gaji da yin ƙara mai ƙarfin sai su zo suna shahid karamin kara karamin kuka in yayi da karfi da karfi da karfi sai kuma ya dawo yana yin kuka a hankali a hankali a hankali a hankali kamar yanzu kukan jaki kaga yana farawa da mai karfi in yayi to ainihin fashin ne zai iya riƙewa ya riƙe wuta ya ɗauki wannan kusan minti biyu yana wannan abun ba in yayi karfin nasa ya kare sai ya sauka yana yin kadan kadan kadan kadan kamar misali yanzu yaro in an bata masa rai in mai kuka ne ko mai shagwaba ne za ka ji yana ihu yana kuka yana kuka yana kuka in mai zuciya ne bayan ya gama yin mai zafin sai kuma ya dawo yana yin karamin kuka to malam wannan malam wannan yan wuta idan sun shiga wutar jahannama to abinda za a ji suna yi kenan malam azzafiru والشهيق za su yi ta kuka mai ƙarfi sannan kuma su zo suna yin kuka mai rauni kalmar asalin azzafir ikirajin nafas ne fitar da numfashi mutum ya yi wani irin numfashi mai ƙarfi ya da sauti a shahik kuma radduhu wannan wata fassara ne fidda numfashi da juyar da shi شيني الشهيد قال حدثنا الله كان مدوتا يا الله صدقة ابن الفضل قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا بريد ابن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد صدقة ابن الفضل المروزي الشيني مالم إمام البخاري أتيونا حديث مالم أستشكم أبو معاوية شيني محمد ابن خازم محمد ابن خازم الضرير مكاوني ونا دا دا بريد ابن ابي برده بريد ibnu abi burda shi ne kakan buraid din babansa kun shi ne abdullahi bin burda daga kakan shi abi burda shi ne amir daga babansa abi musa abdullahi ibn qais al-ash'ari abi musa al-ash'ari kenan ya ce ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fada inna Allah la yumli lil zalim lalle Allah tabaraka ta'ala wannan lam din lam ta'kid ne wato Allah yana jinkirtawa shine yumli lalle Allah yana jinkirtawa azzalimi Allah yana daga kafa wa azzalimi ya bashi yayi ta yin zaluncinsa zuwa wani lokaci da haka mutum ya ga yana yin barna yana zalunci yana cutar mutane ya ga Allah ya kyale shi ya ba shi lafiya Allah ya kyale shi ya ba shi lokaci yana zaluntar mutane Allah ya kyale shi ya ba shi dukiya yana zaluntar mutane Allah ya kyale shi ya ba shi mulki yana zaluntar mutane Allah ya kyale shi ya ba shi ƙarfi duka wannan kamun talala ne Allah yana yana jinkirta masa ne sai ranar da ya damke shi to zai gane cewa lalle ya zalunci mutane inna allaha la yumli lil-zalimi ay inna allaha la yumhilu yumli yumhilu jinkiri hatta idza akhadahu lam yuflit sai ranar da Allah idan damƙe shi to bai zai kubutar da shi ba abadan shine hatta idza akhadahu lam yuflithu wato lam yukhlishu bai zai kubutar da shi ba ba zai tserar da shi ba har abada in ya masa damƙa to sai dai ji shi a wuta saboda ai an kyale shi ya yi zalunci mai tsawo ya yi cuta ko shirka ko kisan kai waɗannan su ne manya-manyan abubuwa na zalunci Allah ya kyale shi ya ba shi lokaci yana ta kashe mutane yanzu akwai mutanen da za ka ga sun samu dama ko sun samu lokaci su kashe mutane su sa a kashe mutane ana jin tsoronsu ya samu lokaci gani yake yi zai dawama ba wani wanda yake a zalimi da yake dawama ai duk zalunci malam biyo bayan fir'auna ai amma yau yana ina aina fir'auna ina hamana ina namarud ina manya-manyan azaliman duniya ina su abu jahal wanda su kisan nasu ma annabi suke tunkara za su kashe ina wanda suka zubar da jini suka halaka mutane inna allaha la yumli lizalimi Allah yakan yi jinkiri wa azzalimi ya kyale shi ya yi ta yin zaluncinsa zuwa wani lokaci hatta idan aka zaho amma duk ranar da Allah ya rike shi lam yuflitu to kuma ba wanda zai iya kubutar da shi har abada kenan zai dawo mani a cikin wuta ya gwargwadon jinin da ya zubar kisa da ya yi Allah ce wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha al-qura kamar haka ne kamu da damka ta ubangijinka yayin da Allah ya damki wata al'umma da take zalunci inna akhdahu alimun shadid lalle kama ubangiji mai radadi ne kuma mai tsanani ne daga wannan aya tana nuna jama'a ku haƙuri al'umma ku haƙuri duk mutumin da yake azzalimi ne yana zaluntar mutane ku ba shi lokaci kuma barnar da yake da zaluncin da yake yi da kaga ba a yi masa komai ba ba yana nuna akan daidai yake ba ba yana nuna akan daidai yake ba a'a sunna ce ta rayuwa lokaci ne na'am zai zama sababin wani amma albishir shine malam duk mutumin da aka kashe shi ba tare da haƙƙi na shari'a ba ko aka yi sanadiyar kashe shi ba tare da haƙƙi na shari'a ba to an taimake shi saboda alal akalli an kwashe zunubinsa an ɗora wanda ya kashe shi yanzu wani ya zo ya kashe ka ko yasa aka kashe ka shikenan sai a kwashi laifuffukanka sai a jibga masa annabi ya faɗa a cikin hadisi a kiyama duk wanda aka kashe shi ba tare da dalili na shari'a ba to zai zo ya shaƙe wanda ya kashe shi ranar kiyama a gaban Allah ka ji wannan hadisin malam zai ce wa Allah ya rabbi ya ubangiji na sal hada lima qatalani taimaki tambayi wannan mutumin me na masa ya kashe ni wannan ranar za ta zo su wanda yake kashe mutane ko yake sa ake kashe mutane ya kashe kaɗan ko ya kashe da yawa wannan ne shi ta shafa kuma abin tausayi malam duk wanda ya zubar da jini bai gama da lafiya kuma da yawansu Allah baya azurta su da tuba haka za su yi mutuwar banza mutum ya mutu ya shiga wuta kuma wallahi malam duk barnar da mutum ya yi Allah ya tanadi azabar da ta dace da shi kar ka ɗauka ai ya daɗe ya kashe da yawa ya kashe da yawa me za a yi masa ai in an mutu a kiyama ai ba a san adadin shekaru da za a yi ba ko to zai ɗauki mudda ɗawila malamai suka ce iya gwargwadon zaluncin da ya yi iya gwargwadon azabar da za a ce masa kowane mutum in ya cuci wani to Allah ya tanadi irin sakayyar da zai yi wa wannan macuci wanda ita ce da shi me ake jira lokaci so kada mutum ya shiga cikin fitina kana sane ka ɗauki kanka ka jefa kanka cikin bala'i na gaya muku akwai wanda fa ba shi yake yin aikin zubar da jinin ko kashewa ba amma da shi ake kullawa iya zaune amma in kaga an yi dole da hannunsa a ciki da wanda aka yi da shi da wanda ya yi duk hukuncinsu daya a shari'ar musulunci mana in wani ya zo ya kashe wani malamai suka ce daidai da kalma ɗaya da mutum ya yi amfani ko wani motsi da mutum ya yi duk hukuncinsu ya abin nan kamar yanzu misali an zo za a kashe wani sai ka ce sai ka ce gashi nan kalmar gashi nan dinnan da ka ce kaga kawai abin da ka ce gashi nan ko to da wanda ya kashe shi da kai duk zunubin ku daya ko kuma kai nuni ka ce eh da wanda ya aikin kisan da kai da kai nuni hukuncin ku daya azabar da za a yi masa kai ma irinta ne za a yi maka ko ka nuna wani hanya ya je cuci wani hukuncin ku daya azul annabi ya ce zulumatun yawmal qiyama kaga zalunci duhu ne ranar tashi alkiyama duhu ba haske a cikin zalunci shi yasa ko anan duniya aka ce wani ai yana yin rayuwa mai mai unci yana cikin duhun rayuwa to ba kyau kenan to musulmi dai ya shafa kansa ruwa wannan duniyar wato gajeriya ce kuma in Allah ya zo ɗaukanka wato ba notice yanzu wannan yaron da nake baku labari ya rasu matashin nan da nace muku ya rasu malam yaro ne yana ganiyarsa malam bai taba tunanin zai mutu a yanzu ba akwai mahaifinsa shi ne ake tunanin zai mutu yau ko gobe a galabaice ciwo ya kwantar da shi bai zo ko'ina don haka lallabawa ake uban ne ake ganin zai mutu ya zo wajena muka gaisa da shi har nake masa abin da nake cewa nace sai yau zan ganka na daɗe ban ganka ba to wallahi malam kai haƙuri na zo ne in gaishe ka malam kuma yanzu ma na zo da buƙata ta ne ce me kake so yace dan Allah malam ka sa a yi min transfer a ɗauke ni daga gari kaza a mai da ni gari kaza na gaji ba zaman lafiya a garin nan ka taimaka mu na ceto kawo sunansa da aikinsa da lambarsa da menene da komai da komai bayan kwana biyu shekarun jiya sai sake kira na malam na gaishe ka na ceto na gode ceto sai an jima ko sai ce malam tuni ba nake yi don Allah ya mun transfer din na shi malam transfer lahira zai ta washe gari duk sallolin nan yayi su a cikin jam'i lafiya kalau ba ciwon kai ba zazzabi ba komai ya zo zai kwanta ya je ɗakin mahaifiyarsa abu na ƙarshe ɗakin mahaifiyarsa akwai yarsa ya ce sunan mahaifiyarsa ne yar ya ce mama na zo mu je mu kwanta sai yar sai ta ce yau ba zan kwana da kai ba yar ƙarama yarinya ya ce a a to yace Allah tashe mu lafiya mu kwan lafiya mu kwan lafiya mu kwan lafiya yana zuwa yana kwanciya akan gadonsa wallahi alazim wala ya faɗo kawai sai ya mutu kawai sai matarsa ta danna ihu ba taɓa ganin mutuwa ba shi kenan yanzu yana kabari wannan ita ce transfer ɗinsa to wannan ana zaune lafiya fa kenan aka ramka Allah ba kai komai ba baka ciwon abu na ba wani mutumin da yake da garanti cewa ba shi wannan ban Allah professor da Allah ya masa rasuwa mutumin kirki professor shehu dalhaji mutumin mu ne malam mutumin arziki malam duk wanda ya je jami'ar bayar mutum ne mai sallah sallah akwai sallah ga tambaya ga fatawa muna zuwa jami'a muna abin nan duk litinin da alhamis sai ya dafo abinci na buɗe baki ya kawo a yi buɗe baki da sahur a masallaci a wurin exercise kuma ko yana gari ko baya gari wannan alkawari ne kuma abinci na kirki na arziki ko ya yi tafiya sai yayansa sun kawo da mota an aji da shayi da abinci wallahi bin tausayi wallahi Allah ya fi masa mun kyautata mu yi aiki mai kyau kawai kowa ya zauna cikin shiri ko yaushe kawai karin bin Allah dan karamin ciwo sai a dora ma shi kana ganin wasa wasa yana ta bin ka yana raka ka ashe wannan ciwon shine ajalin ka dan karami ɗan ƙaramin abu za a kai ka asibiti sai a ce ka abin nan sai dai a ƙara gaba a duba a ce a ƙara gaba ya ta yawo ba Allah ya je dubai ya je ina ne ya je saudiya ya je misra ajali rahmatullahi alaihi rahmatan wasiya ya ce malam da zaman nan da muke malam ka saka mana littafi mana ka koya mana karatu wallahi ko an yi wani karatu ko a sunna tv ko a afirka in ya gani sai ya rike ce malam ranar nan naga kana karatu baka dariya an sa wani karatun ka tun da ka fara ba kai dariya ba akwai damuwa ne wallahi wataran kuma ce malam tun da ka fara na ga murmushi kake ta yi ranar kace kaza kace kaza mutum ne yuta da yana bibiya yana kwance a egypt bai da lafiya daga can ya turo ɗansa ɗan boko ne bai turo ya ce ya ce a zo wurin malam ka rubuta wa yaro na takarda a sama masa jami'ar madina wallahi nan yaron ya zo nan ya zo ya zauna ya ce ni babana ne ya ce yanzu ka ban takarda zan cika jami'ar madina na ce madina kuma za ka koma bokon fa ya ce nemi jami'ar madina ka duba ashe zai rasu wallahi mutuwa tana da labarai da yawa kuma tana da ban tausayi da yawa mutum sai ya taimun tasarrufi ya ta wasu abubuwa a shi ajalinsa ne ya zo ƙarshe ba a sani ba sai bayan ya mutu ya ta maka riwaya ce an yayi kaza ya ce kaza an yayi kaza ya ce matsalan mu guda ita ce ba za mu tabbata a wannan duniyar ba duk inda ake walwala ake jin daɗi ake kaza ake kaza akwai ƙarshe akwai ƙarshe duk inda agogo yake bugawa kal kal kal kal kal kal akwai ran da zai tsaya babu qaulihi ta'ala wa aqimis salata tarafayi an-nahari wa zulafan min al-layl innal hasanati yuzhibna as-sayyi'ati dhalika dhikra lidh-dhakirin kalmar zulafan min al-layl sa'atin بعد ساعات ومنه سميت المزدلفة الزلف منزلة بعد منزلة وأما زلفة أتكين سورة الصاد آية 40 زلفة فمصدر من القربة يتي ازدلفوا على رفتين أنفين اجتمعوا أزلفنا ثم الآخرين أتكين سورة الشعراء aya ta 64 jama'ana Allah ce wa aqimis salata ka tsayar da sallah ta farilla shine wa aqimis salata ka tsayar da sallah ta farilla ya kai Muhammadu a tarafayin nahari kalmar wato taraf tarafayin nahar wannan zarf ne lissala lokacin yin sallah ɗin kenan kamar cewa aka yi ka yi sallah wacce take tsakanin waɗannan lokuta guda biyu alwaƙi'atu fi hadaini alwaqtain ko da yake an ce taraf ba zarf bane amma tunda an yi idafata an danganta shi zuwa ga zarf sai ya masa irabi irin na zarf kenan kamar tarafayin nahar kamar farkon yini da kuma ƙarshen yini awwalun nahari farkon yini da kuma akhirun nahari damun sallolin ai akwai ta farkon yini akwai kuma ta ƙarshen yini aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan min al-layl da kuma nisful layl kai sallah farkon yini kuma kai a ƙarshen yini sallolin da ake a ƙarshen yini a sannan da wanda ake cikin dare shine zulafan من الليل abin da ake nufi wato lokaci na dare malamai sun yi saɓani dangane da mai ake nufi da tarafayin nahari kuma mai ake nufi da zulafan minan laili tarafayin nahar na farkon yini wasu ka ce sallah asubai Allah ya ce da annabi ka tsaye da sallah ka kula da sallah asubahi wacce muka yi ta yanzu yanzu ne Allah karba mana sallah asuba jama'a imani ne duk musulmi in bai je sallar jam'i a masallaci ba da asuba bai da nutsuwa zai ji kamar bai da lafiya duk ran da ka tashi a makare kai sallah a falonka kai sallah a gidanka to sai ka ji ba daɗi yau ban je masallaci ba saboda an saba duk mutumin kirki baya fashin sallah amma farabo ne wani kuma a gida yake musulmi suna fita su halarci masallaci mala'ikun Allah suna kallonka duk wanda ya zo asubahi akwai mala'ikun Allah da Allah ya ajiye suna kallon zuwanka da komowanka kullum kai ne baka ganin su kar ku yi mamaki akwai CCTV kyamara ai ba ita ma tana kallon ka ba ka yadda to akwai abin mamaki dan Allah dan an ce Allah ya kawo mala'iku suna kallon ka kai yanzu ya kamata a je a rubuta a littafin ka mala'iku su ce ba sa ganin ka da asuba haka fa za su faɗa don ba sa yin ƙarya za su ce ba sa ganin shi da asuba kana gida kana kwance umarni ne na Allah ya ce a kula da sallah ta farko da ta ƙarshe ma'ana ku yi sallah ku fito sallah a farkon yini a tsakiyar yini a ƙarshen yini ba tarafayin nahari wa zulafan minan laili kuma kun samu dama cikin dare ma a tashi a haƙura da bacci a ɗan taɓa kafin a zo masallaci da su ba haka sallar juma'a mala'iku suna zuwa da wurwuri da takaddu haka annabi ya faɗa a bakin ƙofar kowane masallaci nan ƙofar nan ƙofar nan ƙofar nan ƙofar nan ƙofar nan ƙofar tunda dai dole sai ka shigo shi kuma suna rubuta mai masu zuwa masallaci da wuri duk juma'a suna riƙe da takaddu haka Allah ya ce a rubuta masa sunan wanda suke zuwa da wuri liman yana shigowa an rubuta sunansa yana hawa mundari mun mimbari tawawu suhufa sai su nade takardun haka annabi yace liman yana zuwa sai su nade sun daina rubuta sunan kowa wa jalasu yastami'una zikra sai su zauna su saurari hudubar da liman zai mala'ika yana sauraron hudubar juma'a kai kuma kana can kana tambayan abokinka da Allah sun tada sallah ne ba za ka zo ba sai an tayar da sallah za ka zo ka buga bodi gaba ɗaya rayuwarka ba ka zuwa ka saurari hudu ba gani kake ka burge gani kake ai kayi saving time ɗinka kana ganin mai zuwa juma'a ya saurari hudu ba juma'a kawai bai da wayo ne ya zauna ya ɓata lokaci malam akwai masu zama a bakin titi can akan babur ya zo saboda tsabar damsul basirati bai zai iya shigowa masallaci ya zauna ya zikiri ya salatin annabi ya saurari hudu ba ba bai zai iya ba amma zai zauna akan babur ɗinsa ko a cikin motarsa sai an ce ga riga mata sala sai ya ɗauko sallayarsa sai ya shimfiɗa ta inda ya samu wuri kawai ana idan da sallah ya buga ya tafiyarsa ya rahman to shi yasa nace muku rabo ne ibada yin ibada din nan rabo ne wanda Allah ya yi masa rabo zaka ga yana da himma da kokari a ciki wanda kuma Allah bai masa ba haka zai kare rayuwar kuma ya tafi ya je ga littafin sa ba komai sallar asuba din nan da nake gaya muku a lokacin ne mala'iku suke canjin dutin aiki waɗannan sun gama aikin dare a masallaci ciki waɗannan za su karɓi aikin rana ko a wurin Allah mala'ikun Allah akwai masu aikin safe akwai masu aikin rana shi ne aka ce ana so lokacin da za a yi canjin aikin nan kana cikin ma masallaci wallahi ba na akaram kalla wanda Allah ya masa rabu zai ɗebi shekaru ne barkace zai ce maka in dai ba wani ciwo mai tsanani ba ko wata larura tafiya ba bai yi sallah a gidansa da asubahi ba yana masallaci ga wani daɗi da za ka je inda ka yi sallah asubahi da jama'a to Allah yana saukan maka da wani daɗi da sukuni a wannan yinin amma mutum ya zauna a gida yana sallah ba uzuri ba ciwo ba cuta mutum kurin ya zauna a gida yana sallah haka kawai wannan ba karamar asara ba ce mutum ya kokari ya tuba fa kafin ya mutu wallahi alazimu duk wanda baya fita yana sallar jam'i wallahi ina ga muku amana Allah sai ya samu matsala a kiyamarsa karka yaudare kanka wallahi tun yanzu ka gyara wasu kuma malam sallar ba sa yi za ku yi mamaki kuna ganin mutane haka ko wallahi wasu ba su sallah amma iya cikin musulmi yanzu kwanan nan wata mata take mun waya tana kuka wata yarinya ta ce malam ni na kasa ganewa ta ce me faru ta ce yau shekarar mu kaza da mai gidan nan nawa ta ce malam baya sallah malam na ce kamar ya baya sallah baya zuwa jam'i ta ce sallah ce baya yi gaba daya ta ce wallahi malam haka zai dawo gida daga wajen aikinsa ya ta yi wa yara wasa ana wasa a kira a kira magariba ko a kira la'asar in ya dawo da wani mutumin nan ba zai tashi ba ya sallah ba a kira isha'i wallahi malam haka zai zo ya ci abinci kurin ya zo ya zube a kan gado in ya rinka mun shari yadda ka san wato duram ake turawa laton banza ya ce wallahi ta ce wallahi haka zan tattara yara in zo mu sallan nan da su yara ƙanana ni ko mace ni ne nake musu jami'i mu haɗu muna sallah da yara amma mutumin nan baya sallah nayi nayi nayi nayi ya ce shi fa kar a taka abin nan kar a cutar da shi ta ce wata ran sai na tambaye shi ta ce wai ni kai kam ni kai musulmi ne ko kafiri ne ya ce ni za ki ce wa kafiri ta ce tambaya nake wallahi ni ba na ga kana sallah ta ce wallahi malam gidanmu yana kusa da masallaci ya ce ta ce abinda yake ban tsoro shine sau da yawa juma'a baya zuwa aiki ranar juma'a amma wallahi ga mu ga laspikar masallacin juma'a a unguwarmu tana kallon gidanmu komai da ake ta ce wallahi mutumin nan bai fita ta ce amma aikinsa ai tudda asuba yake tashi ya wanka ya shirya zai tafi ofis ofis zan tafi ai mun breakfast ai mun abin karya abinci na zan tafi ofis ta ce baya wasa akan zuwa ofis da gurin aiki oga ya kira ni oga ya kira ni ta ce in mai gidansa ya kira shi yadda ka san allah ne ya kira shi a gigice komai yake bari ya tafi ta ce abin mamaki abin mamakewa ne kame da hankali akan aikin duniya amma ka watsar da aikin lahira yaya za a yi da shi ni kam ina cikin damuwa na ce a'a aiki ya same ki kina zaune da kafiri don duk wadda ba ya sallah wallahi kafiri ne kai tsaye ka faɗa ko gargada karka yi kafiri ne wanda baya sallah haka annabi ya faɗa tsakaninmu da su waɗancan mutane assala ne me yasa ka ce kafiri kafiri saboda baya sallah to ga wani yana tare da kai ya saka riga irin taka baya yi me bambancin sa kafiri ne ki masa wa'azi ki masa gabtace wallahi baya ji akan wannan ya sake ni sau biyu sauran igiya daya na ce to gwanda ya ƙara miki ta ɗayan ya sallame ki rabu da arnan banza ki je ki zawarci ki samu musulmi yaya yaya Allah zai san yadda zai da su ki kwashe su amma ina jiya miki tsoron ki mutu a hannun wannan mutumin wallahi malam ina da kes ɗin da na san shi kes ɗin mace ce ta tsautsayi iyayenta suka aura mata irin wannan mutanen bai sallah amma wallahi malam za ga shi da babbar riga da komai yana cikin musulmi dan musulmi jika musulmi da taba kunnan musulmi amma wallahi bai sallah malam suka aura mata tana ta yi tana ta yi yaya aka yi aka yi aka yi da kanta take faɗa ta ce malam ni da na gaji kawai ni ma na daina yi yi da ta gaji da cewa yayi sallah ita ma sai ta bar yin sallah ta ce yanzu da mu da shi duk ba ma yi mace tana tasirin tuwa da mijinta malam to ina maganar su umarci ya yasi to suna nan za ka yi mamaki wani kuma wani kuma tsallake yake yi sai wacce ga dama yake yi duk muna da irin waɗannan mutanen in ya je a zahar a wajen aiki tunda ana ganin sa zai yi amma in dai ya dawo aiki kafin la'asar ya shigo gida to ba zai yi ba duk sallar suke a gida wallahi ba zai yi ba akwai wanda kuma aka ce shi malam juma'a kawai yake yi akwai himma zuwa juma'a amma wallahi sauran sallolin baya yin su amma ran juma'a kam zai wanka ya dauki sallah ya sa ya je ya zauna a yi sallar juma'a da shi amma a zahar la'asar magariba isha bai yi shi yasa na ce muku malam rabo ne wanda Allah ya rubuta masa dan wuta ne bayan da za ka yi shi duk yadda ka yi da jaki duk inda za ka kori jaki ka tsare jaki in ya ga kara sai ya ci kara abokin jaki ne in dai jaki ya ga kara a kusa da shi alkawari sai ya ci kara wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan min al-layl innal hasanati yudhibna as-sayyi'at dhalika dhikra lin-dhakirin to sun ce asubai wasu suka ce la'asar kalmar az-zulaf zulafan minan lai wasu suka ce magariba da isha'i ake nufi to kaga a wannan babu lissafin azahar kenan sai dai wani dalili ya shigo da azahar wasu suka ce a tarafa'in nahar nan da asuba ne da magariba ma'ana ka kula da sallah a yini guda akwai sallah tarafa'in nahar asubahi taraf magariba taraf magariba ba ita ce marfin rana ba ana yin magariba ba duhu ya shigo ba to ka kula da ka kula da sallah farkon yini da ƙarshen yini wa zulafan min al-layli kuma sai isha'i shikenan mana sallar da take farko daga asubahi da wanda ke cikin ta azhar la'asar sun shiga sannan magariba ka rufe ta yini sai kuma zulafan min al-layli shine sallar isha'i ina fata ana fahimta innal hasanati yudhibna sayiat lalle dukkan kyawawan ayyuka suna shafe munanan ayyuka abin da ake nufi anan yan uwana Allah sa mu dace wato shi aikin alheri automatically yana goge mummunan aiki me ake nufi yin azumin litinin alhamis karatun alkur'ani yin zama ka yi salatin annabi ko zikiri ko tasbihi ko yin sadaka ko taimakon wani gajiyayye ko ba wani shawara ta kwarai aikin alheri sallah ibada automatically idan kana yi yana goge laifuffukan ka ne ka gane ko baka ce astaghfirullah ba in dai kana yawan yin sallah da ayyukan alkhairi alhasanat taimakon mutane agazawa wani karanta alkur'ani ibada to wannan automatically kawai yana mai gogewa kamar yadda manzo Allah yake cewa wa atbi'i alhasanata as-sayyi'a tamhuha kayi kyakkyawan aiki sai ya goge maka mummunan aiki nafilar da zaka yi sai ta ta share maka wato kyakkyawan aiki yana danne mummunan aiki ne shine innal hasanati yuzhibna sayyi'at to kaga wannan kuma me yake nuna mana falalar falalar musulmi ya yawaita ibada falalar musulmi yayi hannu da yawa a cikin aikin alkhairi sadaka ne ake yi kaga ana ba da sadaka maza maza cire aljihunka ka miƙa ka ma manta ka bayar malam bayar a can taimaka a can samu abinci ka ba wani taimaka wancan ɗauki nauyinsa je kai sallah da daddare yi nafila a masallaci zauna wani lokacin ka ta karanta ƙur'ani kawai saboda Allah je ka wani masallaci wata ran ka zauna kawai salatin annabi za ka yi ta yi kawai wata ran zauna kawai ka yi ta subhanallah subhanallah kawai ka ta yi kaga waɗannan automatically malam suna goge maka me suna goge ma aiko sannan kuma ta falala da zan gaya muku shine yin ibada mutum ya rinka yin ibada yawaita ibada yakan sa Allah ya karɓi bukatunsa da addu'o'insa yanzu idan kana yawan sallah kana karatun qur'ani kana ayyukan alherin nan da na faɗa Allah ya san bukatunka sai irin rinka biya maka su ko da baka daga hannu kace Allah ka bani kaza Allah ka raba ni kaza Allah ka bani kaza ka raba ni kaza ba wannan ibadar da kake yi Allah ya san bukatunka kawai sai ya ce ai kana bukatar kaza bari a biya maka yin ibadan nan sai ta rufa ma asiri kaga shi yasa wani lokacin zaka ga wani abu ya zo maka baka tambaya ba baka roƙa ba sai ka ce ah ni fa tunda nake ni ban ma taɓa yin addu'a Allah ya bani abu kaza ba amma sai ga abun ya zo maka kwatsan ko wani bala'i ya tunkaro ka wallahi malam sai ga Allah ya kautar da kai kana zaune a nan gurin da kai ake zaune an yi hira ana tattauna ana kaza kace kai bari in tashi in je wuri kaza kana tashi sai aka ce wani ya danno mota malam ta kubuce masa ya zo gaba ɗaya mutane da suke zaune a gurin nan ya nike su ya ya kashe su ga sanan ana jana'izar sai ka ce inna lillahi wa inna a nan fa nake zaune fa na tashi ka san me ya tayar da kai Allah ne ya turo mala'iku suka tashe ka saboda ibada da aikin alherin da kake sai a ɗauke ka a wurin shi yasa babu asara akan aiki aikin Allah in dai mutum ya yi bauta to bai yi asara ba bai yi aikin banza ba salatin annabi ne karatun alkur'ani ne zikiri ne wallahi malam addu'a ba yadda za a yi mutum ya yi addu'a ta tashi a banza ba a yin addu'a ta tashi a banza in dai ka yi to sai ka ga tasirin a rayuwa saboda ka mutane ku yawaita aikin alheri kar ku gaji wallahi mai aikin banza ma bai gaji ba sai kai za ka gaji da aikin alheri kuma me amfanin rayuwarka baka bauta wa Allah me amfani a zo ana rikici da kai akan sallah sallah sallah musulmi bai damu da sallah ba ko mutum ya je ofis inda yana ofis baya sallah mala akwai mutumin da aka bar labari aka ce aiki yake a aikinsa ana saka coat da necktie da irin gugan nan ka gane ya ado ya kwalliya zai je ofis to amma wallahi malam baya azhar baya al'asar aka ce yaya baka sallah sai ce a'a gaskiya na yi wanka na sa kwat ɗina na yi abin nan ya ce in ka zo alwala dole sai ka naɗe abin nan guga ya ce in ka zo ruku'i da sujjada guga za ta daɗe ya ce ya zan in ta ruku'i in ta sujjada kayan za su yi squeezing malam akan rigar da yake sa ya haƙura saboda jahili ne tantiri na fitar hankali jahilcin ba wallahi malam baya azad al-asr sai ya zo gida a gaban matarsa yake ramawa ka ji fa kai akan court akan wando ne ya saka takalmi ya yi shining yana abu na yaushe zai zai tsuguna yana alwala a'a ba zai yi ba to kaga wannan abun da na gaya maka ba mamaki matan ku suna yi ƴaƴanka suna yi ƴan mata masu a gidan biki shi ma idan mace ta yi make up in suka je suka yi shafa wannan hoda da gyaran jiki in sun yi in suka je suka yi suka yi gyaran kai suka gyara kan suka yi abin da suka yi suka shafa wata hoda suka yi waye billahi azimu ba sa sallah zan fada zan maimaita ku ji da yawa akwai matan musulmi da in suka yi kwalliya suka yi ado suka yi shafe-shafen su da jambaki da gazal da wacce tsiya da duk abin da suke yi wallahi ba sa sallah ba za ta yi azhar ba ba za ta yi la'asar ba magariba isha'i ma ba za ta yi ba sai an gama biki an yi taro an yi komai in ta je gida za ta cire kayan to a lokacin kuma za ta yi alwala saboda in ta yi alwala ai ta wanke adam idan ta je ta yi alwala ta yi shafar kai ai wannan gashin da ya kwanta aka yi dizayin da shi aka yi kaza ai zai wargaje yaushe aikin Allah zai lalata musu ado ba sa yi ba mamaki yarka tana yi haka budurwa ce ba ta sani ba ta tura ta gidan biki ba mamaki mata kama tana yi ya za yawa yawan wannan adon da wani kayan gyaran jiki da wani kwalliya da waya da sauransu yana da kyau mace ta yi shi amma fa a saka tsoron Allah a ciki azahar tana yi a wanke shi ba daɗi amma hakan dai za a faɗa magariba tana yi a zabga mai ruwan alwala in ku ba haka ba hajiya to yi alwalarki tun asubahi ki riƙe alwalarki gam gam to problem na biyu in sun zo sujjada dole abin zai tabu hancin nan wata hoda suke sa masa hancin sai wani tsini Allah kuna dariya ba ku sani ba ko waɗannan mutane yaudara a wurin su ya wuce hankali ba karka yadda wallahi in yarinya ta yi kwalliya ka ganta ka ɗauka haka take wallahi karka yadda wallahi yawancin su ba haka suke ba mace in ta ga dama yanzu wallahi minti talatin sai ta canja wa kanta kama ka je ka rudu kana ta ka gigice kana ta kashe kuɗi akan wata aljana ma baka san ba ba daidai take ba Allah Allah nake gaya maka yasa wani da ya zo nema ya ce kin ga malama ki fito a natural kala kawai ki fito yadda Allah yake ni ban san wani koda ko da fito in ganki a haka in gani to kuma yau ba kwalliya ta yace in kin dai gidana ai zan ganki a haka yace fito a haka wata wallahi ba za ta gani ba wai dan wai yarinya wai yanzu wai irin turo mun hotuna aka tura man hoto yarinya ta dauki hoto ta tura mun ka gigice ka dauka haka take galiban ba haka take ba na rantse da Allah tana watsa ruwa za ga ta zama kamar tunku za ta zama tab a kula ba wani ya ga hoton matarsa malam sai ya ce yana duba ya ce ya ce wannan wace ce sai ta ce ni ce fa ya ce a matarsa ce fa shekaru suna tare da ita ya ce don girman Allah ke ne ba na son wasa ta ce wallahi tallahi ni ne ya ce a ina ke wannan kwalita ce a gidan nan yaushe ke ta ce hoto na ɗauka yanzu ke ce wannan ta ya duba ya gani ya gani mata to wanda yake yau da rarre bai san al'amura ba sai gigita akan wani abu Allah kuwa ka nutsu musamman 'yan samarin nan waɗanda suke neman aure yanzu nan gaba za a yi ka nutsu wallahi za a je a ɗebo wata a zuba ma ai wani yana zuwa duk kullum in ya je zance haka take masa in yi zance ta kwalliya shi yasa za a ce in za ka zo sai a ce a yi haƙuri da Allah sai ranar kaza za ka zo bata gama shiryawa ba ne kullum ya je ya ganta haka kullum ya je ya ganta haka ya ɗauki hotonta ta ɗauki hoto yana ta tara kaya a waya ranar da aka yi aure aka kawo masa amarya masha Allah ta idan ita haka kaza kaza washe gari da ta watsa ruwa sai ya ga a a a ya ce ita ce kuwa wallahi malam duk sai ta canza kama malam sai aka samu mushkila to shi yasa in zaka auri mace ka aure ta da ɗabi'arta da Allah yi ta kwalliya dama an ce kwalliya zina abu ne da babu shi aka kawo shi to zaman aure kuma zama ne na ibada na dindindin har abada kurin ka auri mace yanda Allah ya yi ta ka so ta hakanta in ta maka bismillah idan bata maka ba wallahi karka yadda ka rudu da koda ko jambaki ko gasar ko wani wai wani wai ayin shado ko ayin wace ce abin nan Allah ke ku tsaye da sallah da rafa'in na hari wa zulufan min al-laili fa inna innal hasanati yuzhibna sayiat zalika zikra lizzakirina malam yace dan haka aka ce da zulafan sa'atun ba'da sa'a lokaci ba lokaci wahidatuha zulfa ɗaya zulfa kenan zulfa daidai ke da sa'a awa lokaci ko manzila zulfa akan ce manzila wa minhu summiyatul muzdalifa daga shine aka sa sunan muzdalifa manzila ma'ana limaji in nasu ilayya saboda mutane sun baro arfa suna zuwa muzdalifa sai su zauna kuma suna haduwa da junansu su yi ibada az-zulfa manzila ba da manzila matsayi bayan matsayi ko masauki bayan masauki akwai zulfa wannan masdari ne kamar min alƙurba Allah ya ce wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab zulfa matsayi yana da matsayi a wajenmu sai izdalaf izdalifu ana nufin istami'u haɗuwa wuri guda azlafna sammal akharina Allah ya ce azlafna ana nufin wato jama'ana mun hada an gane ko mun hada su ai jama'ana ko mun hada su sai ya kawo hadisi na ƙarshe hadisin da ya ce wannan ibn mas'ud yake cewa anna rajulan asaba min imra'atin qabla wani mutum ne ya je ya sumbanci wata mace ku ji wannan magana fa ata rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya je ya samu manzon Allah fa zakara zalika lahu ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama yace gashi abin da ya faru a riwayar imam muslim da sauran malamai wani mutum ya zo gurin manzo Allah ya ce ya rasulullah inni wajadtu imra'atan fi bustani ni na je na samu wata mata a gona a gona na je na rutsa ta na same ta wa fa'altu biha kulli shay'in na yi mata komai duk abin da ake yi na ta'adi gaira an ni lam jami'a amma ban sadu da ita ba amma komai ake tabawa na sha'awa ya ce ya taba ya ce kabiltuha wa lazimtuha na sumbance ta kuma na rungume ta na riƙe ta ya rasulullahi faf'al bi ma shi'ta na zo tuba duk abin da ka ga dama ka yi da ni kawai na zo a tsarkake ni barna dai na riga na yi ta kun gane hadisin kuwa wani ne ya je ya ritsa wata yarinya a gona tun lokacin annabi fa ya je ya ta'adi da ita ta'adi amma ya ce shi bai sadu ita ba a yanda ya faɗa gaskiya ya faɗa kuma na yi duk abin da ya kamata na yi na sha'awa na biyan bukata kuma daga baya ya zo yana dama ya ce ya rasulullahi gani abin da ka ga dama kai da ni ka kashe ni ka jefa ni a rami kai mun tsumagu kai mun duk abin da ni dai kawai ina so ka tsarkake ni kan nan mutu in je wajen Allah malam duba imani yayi fa ba wanda ya gani shi ya kawo kansa saboda abin ya dame shi wannan hada huwa haqiqatul iman wannan shine haƙiƙanin imani kai abin da kaga dama da ni faf'al bi ma shi'ta kawai sai Allah ya ce annabi ya shiru sai Allah ya saukar masa wannan ayar ga ansar tambayar wannan mutumin da ya zo ya ce maka ya yi ta'adi ga yaya za ka yi da shi aqimis salata tarafayin wa aqimis salata tarafayin nahari ka gaya masa ya tsaye da sallah farkon yini da ƙarshen yini da kuma dare wa zulafan min al-layl innal hasanat yuzhibna sayi'at ka gaya masa ai kyawawan ayyuka da zai rinka yi to zai yafe masa wannan mummunan aikin ka ce ya kula da sallah da ibada bayan ya isa ifari ya rike sallah ya ci gaba da wannan zai hana shi wannan wani abu mamaki malamai suka ce duk mutumin da ya kula da sallah hakikanin kula da ita to ba zai taba zuwa kuma ya wannan aikin ta'adin ba wannan shine maganin dan wani zai iya ce a okay to in an yi an yi sallah shikenan ko wani zai ce a oke ya yi barna an ce ya je ci gaba da kula da sallah shi kenan ko to bari in je in ci gaba da yin barna kuma in ci gaba da yin sallah to yanda al'amarin yake shine duk sallah mai kyau to ba ta bari kuma a tadi in dai sallar ka tana karkuwa to ba za ka yi wannan iskancin ba shine inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sallah tana hana alfasha tana hana munkari sallah original sallah sallah amintacciyar sallah sallah ta kwarai ba ta barin bawa ya je ci gaba da aikata alfasha in dai mutum yana sallar arziki da haka idan kaga kana sallah kana shan giya ko kana sallah kana zina ko kana sallah kana neman mata ko kana sallah kana wannan to sallar ka is under question mark sallar ka tana karkashin tambaya tana ko karkuwa ko an ce ma duk wanda ya sallah sai an karba an gaya maka haka akwai wanda ya ce ma duk wanda ya sallah an karba wa gaya ma a'a akwai wanda suna yi kuma Allah baya karba aikin banza suke yi wala gigita kawai suke yi to kenan kaga ka yi ƙoƙari ibadarka ta baka full control na mu'amalarka tsakaninka da Allah tabaraka wa ta'ala to Allah ya mana afuwa Allah ya ba mu dacewa to shine sai Allah ya ce qala rajul ila aliya halihi sai shi wannan mutumin da annabi ya gaya mai sai shi ya rasu wannan ayar ta wace ma'ana sallata ni yanzu in nayi in nayi salloli na wannan sakon da nayi na yarinya nan da da na mata ta'adi shikenan na warke ni kadai ne ko ko dai kowane mutum ma gaba daya qala liman amila biha min ummati annabi ce ba kai dai bane ga duk wanda ya aiki da wannan aya a cikin al'ummata shi ma hukuncin ya shafe shi kenan ku kula da sallah ku kula da ibada kula da sallah da ibada yana kankare wa mutum laifuffuka da zunuban shi اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين الله كجيك اما متمو الله كسامو cika da imani Allah ka sa aljanna makomar mu ya Allah idan zaka dauki ran mu ka ba mu sa'at tafiya Allah ka ba mu sa'at tafiya Allah ka azurta mu da biyayya gare ka Allah mustamilna fi ta'atik Allah ka sanya mu mai aiki wajen binka Allah kar ka sanya mu zama raboni na shedan ko almajiran shedan Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu ya ubangiji ka kare mu ka kare rayuwar mu ka kare rayuwar iyalan mu ka kare mana arzikin mu ka kare mana mutuncin mu ya Allah duk wanda yake da niyyar ya firgita mu ya jefa mu cikin tashin hankali da damuwa ya Allah ka maida masa makircinsa kansa Allah rudda kai da kofi na harihi Allahumma ij'al tadmira tadbirahu tadmirahu ya ubangiji abin da ya tsara kasa ya fada a kansa ubangiji wannan kasa ta mu kai mana arzikin lafiya da zaman lafiya yan uwanmu da ake kashewa yan uwanmu da suke cikin kunci yan uwanmu da suke cikin damuwa yan uwanmu da ba sa bacci ya ubangiji ka ba su bacci ka ba su kwanci hankali tsadar abubuwa da ake fama da shi a ƙasar nan ya rabbana ya rabbana ya Allah ka takaita mana wannan saukawa farashi Allah ka takaita mana wannan hauhawar farashi Allah ka takaita mana wannan hauhawar farashi ka kawo mana ƙarshen wannan tsada ya Allah ya ubangiji ka azurta mu da abin da za mu saya ka azurta mu da abin da za mu ci ka azurta mu da abin da za mu sha ya ubangiji ka raba mu da yunwa ka raba mu da talauci ka raba mu da matsi ka raba mu da kuncin rayuwa ya Allah ka yalwata mana cikin arzikinka Allah ka yalwata mana cikin arzikinka Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi ya Allah duk abin da muka sa a gaba muke neman ka ka bamu Allah ka bamu ba dan halin mu ba Allah ka bamu ba dan halin mu ba Allah ka biya mana bukatunmu ya Allah na alkhairi ka biya mana bukatunmu na alkhairi ka kare mu daga sharri ka kare mu daga bala'i ka kare mu daga masifa ka ji kan iyayenmu ka ji kan malamanmu ka ji kan magabatanmu ya Allah ka bamu ingantacciyar rayuwa Allah ka bamu ingantacciyar ingantacciyar rayuwa Allah ka bamu ingantacciyar rayuwa ya ubangiji ka inganta mana rayuwar mu ya ubangiji kar ka bar mu cikin kunci Allah wannan duniya ka samu zauna cikin ta lafiya mu gama lafiya mu koma gare ka lafiya kai mana arziki da gidan aljanna ya rabbana ka hada mu da annabawa da manzanni da salihan bayi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh